وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
كان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على عبده ونبيه ورسوله سيدنا ومولانا محمد آتم النبي المسلمين وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حتى قدر في يوم الدار العظيم يوم ما فينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yadda aka faɗa da mu irin wannan daren wato ranar litinin daren talata kenan za a ware shi don karanta wasu littattafai uku wanda dukkaninsu sun shafi hadisi ne guda biyu guda ɗaya a ciki na mustalahul hadisi usulul hadisi a guda biyu kuma na shi kansa hadisin wato shine na mustalahul hadisin wato a misbahul rawi na shi Allah dan fodiyo littafin da yake yake faɗa cewa ya shi ne a baiti 500 kusan 520 ne dai gaba ɗayansa to shi za mu bi a matsalar a ainihin hadisin kuma za a bi umdatul ahkam wanda yake littafi ne da aka tara daga buhari da muslim ya kawo hadisai mafi yawansu wanda buhari da muslim suka gama a kansu kuma abin da ya shafi hukunce-hukunce shi yasa kenan ashe littafi ne da yake da matukar muhimmanci wajen sanin hadisan da suke asali a cikin hukunce-hukunce na fikihu hadisan da suke asali a cikin hukunce-hukunce na fikihu wanda suka fi kowanne inganci domin ana faɗa wa alfawus sahihi marwiyu kuma hadisin da ya fi kowanne inganci shine hadisin da za a ce buhari da musulun sun haɗa a kan ruwaito sannan kuma akwai littafin afkar wanda shi ma za a bi wanda yake bayani akan tsarin yadda ake bukata musulmi ya tafi da rayuwa daidai da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafi da rayuwa da irin abubuwan da manzan Allah yake faɗa a kowane hali daga halaye wanda malamin nan babba Muhyiddin Nawawi ya tara to alhamdulillah za mu fara da shi na musallamul hadisin sannan bayan an yi sallah sai a karanta ragowar guda biyu Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله الذي كان وراء محدثا بنور سيد الورى وحصل بصحة الإسلام إلى نبينا العظيم الهادي صلى عليه اللهم الحديث من السحر بعده التحديث وآله وصحبه القلول وتابعين حافظ النهول ووضع علم الحديث أفرد بعد القرآن كل علم يصل لغيرنا لأنه كلام رسول الإسلام له السلام وعلمه المخصوص بالدراية يبين المخصوص بالرواية إذا أردت فيه نظما يحوي علومه مصباح كل راوي مسهلا مخترع الترتيب يزيد بالمثال للتقريب مختزلا من قول ناشده بوعي او جعل يكون فيه من ربع أمة مع الشواهد وقلة العلم وقلب كافر لمعركة يموت بالبلاد وفتنة الجوع مع الجلال لو لم ينال الله ماذا يرتدي مثلي ولكني إليه ألتجي هو العلي الواسع العطاء ومنه أرجو حسن الجزاء yake alhamdulillah ina farawa da yabo ga Allah ina farawa da yabo ga Allah Allah da shi ne ya cancanci dukkan yabo domin me domin duk wata ni'ima daga gare shi ne yanda Allah ake faɗa mana wa ma bi kun min ni'imatin fa min Allah sai abin ka gani daga ni'ima to daga Allah ne shi yasa ashe duk wata ni'ima da ta sadu da dan adam to asali wanda zai yaba akai Allah illa iyaka addini ya zo da cewa wanda ya zama wasuɗa a wajen saduwar ni'ima to shi ma a gode masa domin ya zo a hadisi tabbatacce cewa man la yashkurin nasa la yashkurin la duk wanda bai gode wa mutane ba to bai gode wa Allah ba shi yasa ko da yake Allah shine mai ba da duk ni'ima to amma kuma wanda Allah ya sa ni'imar ta zo a hannunsa shi ma lalle wajibi ne a gode masa shi yasa Allah yake faɗa an shukurli wal walidayka ka gode min a matsayina na mahaliccinka wanda ya baka komai ma komai yake tafi da komai naka kuma ka gode wa mahaifanka domin ko ta sababin su ne ko ta kansu ne ka zo duniya shi yasa kenan ashe duba na wanda yake sila ga saduwar ni'ima shi ma lalle ne abin nema ne a shari'a ka kaje ruwanka ga Allah kadai wanda shi ne yake ni'ima wanda shi ne mai ni'imar a ka dubi ta wanda ma ni'imar ta sadu da kai daga hannunsu haka irin wannan ne a kowane hali yakan zama wajibi yanzu misali wanda sanin manzan Allah ya sadu da kai ta hannunsa to ai shi ma dole ka so shi domin ko sanin wanda wajibi ka so shi ya sadu da shi da kai ne ta hannunsa eh shi yasa a ce gaba daya ai a kyale kowa a kama to ba daidai bane za a so duk wanda ya zamo sababin ka san manzan Allah duk wanda ya so zai zamo sababin ka so manzan Allah Allah zai kanna wara muhaddisin ubangijin da yake hakika ya haskaka mai faɗar hadisi a nan malamai suna faɗa cewa hamdu iri biyu ne akwai hamdu mutulake akwai hamdu muƙayyade hamdu mutulake shine ka ce ka gode wa Allah saboda shine Allah wannan hamdu ne mutulake baka dubi wani bangare ba baka dubi wata ni'ima ba hamdu muƙayyade ko shine masalan ka ce ka gode wa Allah bisa lafiyar da ya baka ko bisa dukiyar da ya baka ko bisa shiryar da kai din da ya don wannan shi ake kira hamdi muƙayyade kama anan hamdu hamdu din da shi shi Allah ya kawo muƙayyade ne inda kamar ya nuna cewa abin da yasa ake gode wa Allah saboda ni'imar da ya ta haskaka mai fadar hadisi dukkan mai fadar hadisi Allah ya haskaka shi bi nuri sayyidil wara da hasken fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai faɗa hadisi to yana tare da wani haske na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan yasa ilimin hadisi yasa ilimin hadisi ya zama muhimmin ilimi saboda ma'abutansa su ne yan gidan annabi duk wani ilimi da zaka nema ta wani bangaren sai a ce ai kamar bai kai hadisi ba saboda me yadda ake faɗa ahalul hadisi umu ahalul nabi wa illa ma sabu yusbahu a kalamahu sahibu malaman hadisi marubuta hadisi su ne yan gidan annabi wanda ko da ba su zauna da jikin annabi ba to amma sun zauna da maganarsa koyaushe suna faɗar maganar manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yake sa suka fi kowa yawaita salati da salami ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa hassana ubangijin da yake ake bance mu istihatul isnadi da isnadi ingatacce ila nabiyina haƙi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al'azimi mai girma wanda yake ubangiji ma ya tabbatar da girmansa ya tabbatar da cewa wajibi ne a girmama shi dole a girmama shi addini gaba ɗaya yana cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina arsalnaka shahidan wa bashiran wa nazira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذبوه وتوكروه الهادي من شرير ومنزل ذلك من شرير وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى عليه الله ubangiji salati gare shi mal hadisu min sahihi zana ta hadisu matakar hadisi wanda yake ingantacce fa fadarsa ta ƙara ƙawata shi hadisi in ya zama ingantacce ne to ana fadarsa yana ƙara kyau ana faɗarsa yana ƙara kyau amma in hadisi ya zamo ba mai kyau ba ne to wannan faɗarsa ba abinda take ƙara masa illa rauni faɗarsa ba ƙarfi take ƙara masa ba rauni take ƙara masa yadda nan gaba za mu je a nan ma wadda take masdariya zarfiya a maimakon abin da ya fi yawa a ce fi'ili ya zo bayanta ko jumla fi'iliya amma a nan sai ya zama jumla ismiya ce ta zo bayanta wannan maɗin mazariya ce zarfiya kamar an ce muddata kauni hadisi sahihi ya zinu hutta hadisu bihi muddata kauni hadisi sahihi maɗin mazariya ce kuma zarfiya kamar irin wanda take shigarwa dama ce da ake cewa dama 'yar uwa kana shi yasa za a fassara ta da muddata kauni muddata kauni alhadisi sahihi yazinu hudda hadisu bihi wa alihi Allah ya salati da alayansa wa sahabihi da sahabbansa al'uduli wanda suke adalai No.
a nan za mu ga shawar ɗan fojo ya takaita akan salati bai kawo salami ba akwai zantuka da yawa na malamai a game da menene hukuncin yin salati ba tare da an yi salami ba akwai wasu da suka ce haka ɗin karahiya ne akwai wasu da suka ce a ba wai karahiya ba ne amma a zamo dai a wani lokacin zai hada da salama kai ya zama gaba ɗaya ya bar salamin in ya bar salamin gaba ɗaya to shine ya aikata abin da ba daidai ba amma in wani lokacin zai hada salatin da salamin wani lokacin kuma ya salatin kaɗai to wannan ai ba laifi ba ne Ah, da alayen sahabihi da sahabbansa al'uduli wanda baki ɗayansu adalai ne No.
sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su adalai ne ba ɗaya a cikin sahabban manzan Allah da zaka ce ba adali bane wattabi'ina da wasu suke masu bi gare su hafizin nuquli masu kiyaye abin da aka turo daga gare su Allah saka musu da alheri komai na addini zuwa gare mu kullu hadi minan nabi fa anhum ma lana ghayrahum dariqun sawa no wa ba'da za wa ba'da za wa ba'da za bayan wannan bayan wannan gabatarwa ta yin yabo ga Allah da salati da salami ga da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alansa da sahabbansa ilmul hadisi to ilmin hadisi afralu kulli ilmin ya fi kowane ilimi afralu kulli ilmin a bada qur'ani bayan ilimin qur'ani ilimin qur'ani shi ke gaba to bayan sa kuma sai ilimin hadisi duk wani ilimi ya silu li rabbina da yake kaiwa ga ubangiji ko yake sadawa ga ubangiji to ilimin hadisi ya fi shi inda bayan qur'ani nan an raba tsakanin murafi da murafi ilayhi da zarafi kamar na misalin da suke kawa ne na tarku yawman nafsika wa hawaha sa'ayul laha fi radaha ya nau kalam rasuli domin hadisi magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama lahu salam abinci ya dawwama gare shi wa ilmuhul mahsus bil jalala to shi ilmin hadisi ya kasu gida biyu akwai ilmul hadisi riwayatan wanda shine karbo hadisi a cewa hadisi kaza daga wani aka karba daga wani daga wani har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake kira ilmul hadisi riwayatan akwai kuma wanda ake kira ilmul hadisi dirayatan wanda shi ke bayani akan ya za a gano matsayin wannan hadisin hadisin da aka karbo shi ta ruwaya to ya me matsayinsa to shi ilimin da yake an keɓance shi da cewa shine ilmul hadisi da rayatan yubayyinul mahsusa min riwaya yana bayyana ilimin hadisin da aka keɓanta da cewa shi ake kira ilmul hadisi riwayata liza aratu fi nazar shuabla yace wannan ne yasa na nufin zo da wake a take a cikin ilmin hadisi a dirayatan wanda wannan littafin ba shi kadai shi abla ya a ilmin hadisi dirayatan ba ya yi a littafin buhari wanda yake ya kunshi wajen baiti 250 shi ya sa wato shi shi abla dan fodiyo ne ana ganin a nan kasar ko abin da yake ya jibinci nan ba wanda ya ba da gudunmowa a wajen nazumin ta'alimi irinsa saboda ya yi abin da ya kai fiye da baiti dubu goma a nazumin ta'alimi an muka ɗauki kawai baharul muhit nasa baiti dubu hudu da wani abu to muka ɗauki lam'ul barke muka ɗau a hisnul rasin muka ɗau talhisul hisni sai mu ga anan kadai mun hada wajen baiti dubu shida wanda ya yi su ne tsakanin ilimin tasarifi da kuma ilimin nahawu sannan ga wanda ya yi a balaga ga wanda ya yi a aruri ga wanda ya yi a usulul fiqh wanda su ma baitutukan da ya na usulul fiqh sun kai wajen baiti dubu da ɗari biyar tsakanin alfatul usul da khulasatul usul sannan ga wanda ya yi a qawaid baiti dubu da wani abu sannan ga wanda ya yi a fikihun kansa daban-daban ga kifayatul dullabi a fiye da baiti dubu ga kifayatul awami baiti dari biyu da wani abu ga ro'ul musalli baiti wajen dari biyu da wani abu ga su dai daban-daban littattafan da ya wanda in an haɗa kaga za su kai wajen fiye da baiti dubu goma daban-daban shi yasa ya yi ya taimaka a wajen nazmu ta'alimi a nan ƙasa Eh, ya taimaka kwarai a wajen wannan wanda ake ganin ya zo daga bayansa shi ma dai ya yi nasa ƙoƙarin sai shehu umaru ruwali shehu umaru ruwali shi ma akwai littafin sama da ya haura baiti dubu biyar a kan fiƙo da sauransu akwai littattafai daban-daban wanda ya yi a waƙe ya yi littattafai daban-daban a waƙe allah ya saka musu da wani Allah ya ba mu ikon amfanuwa da ilimin nasu Allah ya ganar da mu wannan ne yasa ne nufin zo da wake a cikin ilmin hadisi dirayatan ya hawi uluma waken da zai zama ya kunshi ilimansa misbah kulli rawi mai haskakawa ga dukkan mai ruwa musahal waken nawa zai zama abin sauƙaƙawa don ƙoƙari ya zama fahimtarsa tana da sauƙi mutara a tartibi abin ƙagar tsara shi ba wani wanda ya waƙi a irin hadisi da ratan da ya zo da tsarin da ni na bi na zo da shi a nan za a ga irin tasirin jalaluddin suyudi ga shi shi wa dan kodiyo wanda dama yadda yake faɗa wato wasu littattafan nasa za a ga faɗa cewa yana ƙoƙari ya tsuntsunto irin abin da ya gani daga suyudi ya waƙe don ya sauƙaƙa fahimtar ko haddace wannan ya jiru da misali yana yin baiwa da kawo misali littakaribi don kusatawa wani abu da ya fice a wannan waken shine tsayawa kawo misalai wanda wasu da yawa sai a ga misali kamar alfiya ta hadisi ta jalaluddin suyudi ba kasafai take tsayawa kula da kawo misali ba ta fi tsayawa kawo zallan ilimin ba tsayawa kawo misali ba wanda a wannan ma sai a ce kamar ta iraki hatta fita alfiyatul iraki ta takan za ta kawo misalai a wasu wurare amma alfiyatul saudi saboda kokarin da yake ya ga ya shigar da wasu ilimai ko wasu abubuwa daban-daban wasu matsaloli wanda kamar iraki bai shigar ba to wannan ya sa dole ya bar tsayawa faɗar misalai mutazir halin kasancewa ta ina mai hanzari min kauli na kidihi daga faɗin masu suka a cikinsa bi wahabin da cewa akwai inda na yi tsimuwa au jahalin ya kunu fi ko wani waje da na nuna rashin fahimta wanda za a iya samu a wannan littafin to ina kawo hanzari da rufe himmati da cewa ba mamaki dan an ga haka domin ni mai raunan himma ne idan yana cewa abdullahi wanda suka ba da gudunmowa amma har yau suke tumta kansu da cewa suna da raunin himma to mu ya za mu ce da kanmu a rike na zama wajibi mu sake tunani irin dage wadda za mu yi a wajen sanin addini da koyar da addini jawab na dan farko sanda wannan littafin yadda za mu je nan gaba yana da shekaru 32 ne a duniya akwai wasu da yawa yan sai ta tasiri wanda shi ya yi shi ne ma kafin sanda ya yi wannan da wajen shekara uku ko hudu yasa shi sanda ya shi ma bai cika shekara talatin ba akwai irin minanul mannan wanda shi ya shi ma a sannan bai kawar shi bai kai shekara ashirin ba ma cikakkiya amma dai tare da aka yake dumta kansa da cewa yana da raunin himma ma'ashawa gini tare da cewa ga abubuwa da yawa masu ɗauke mana hankali masu ɗauke min hankali domin kuma yanzu za mu ce kenan wa illatul ilmi ga karancin ilimi wa kalbin gafili ga zuciya rakananniya ma harajin tare da rigingimu ya ruju fil biladi da suke motsawa a kasashen nan namu gashi ana fama da rigingimu yau layi ya gama tara wannan littafin ne ko wake wannan littafin ne ya rage shekara shida kafin su yi hijira kafin hijira shi usman dan fodiyo wafin na tilu da rigingimin yunwa da ake fama da ita sanda ya wannan littafin ana fama da maganar yunwa ma'aljarari tare da fara fara lauran tunanun lahi in ba dan Allah ya baiwa in ba dan baiwa ta Allah ba lauran tunanun lahi in ba dan baiwa Allah samun biya bace an san yadda malamai suke faɗa bayan laula ana shafe labari kama anan imtinanu ɗin mubtada ne labarin shine mawjudun in ba dan baiwa ta Allah saman miya bace na zayar ta ji misali wa iri na ma me zai iya yi me zai kawo me zai sa ran yayi me zai kaunata yayi ai baiwa ce dai ta Allah kawai ta hore hannu kamata nake wani abu walakin ni ilaihi altaji sai dai ni ina fakewa zuwa ga Allah huwal halim ubangiji shine mai hakuri da bayansa alwasi'ul ata'i mai yalwar baiwa baiwarsa ta yalwaci komai famin wa arju a hasanar gazai daga gare shi shi kadai nake sa ran samun mafi kyan sakamako wannan za ka gabatar da jari da majalurin don a nuna hasaru ne amma ba daga wanda nake karuna kyakkyawan sakamako sai daga wajen allah to alhamdulillah sai mu kana kan muqaddimatin ko da mana taimako Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka wa al'umma gaba ɗaya da alheri Allah ya ba mu ikon fahimta Allah ya ba mu ikon yin aiki kuma da abin da muka fahimta alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلي صاحب المستقيم وعلي أكبر يوم لا إله إلا